أصبتم بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به, لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaran mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna subdu 27 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekarar 1442 wanda ya dace da sha biyu ga wata na sha biyu shekarar dubu biyu da ishirin Allah mana mafaka yan uwa za a kira mu kamar da aka saba a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shirya da garin gidan radio amfani da magara za a iya samun a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba casa'in da shida casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katroven sales katroven dizinef zero a sosan ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka bismillah alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. bayan gaisuwa da fata alkhairi ne tambayar ta da abin da yake cewa yana cewa wai mutum ne eh, ya yi aure bayan an amarya- an an ɗarma aure sai amaryar ta rasu wai shi angon me ya gadon shi ana
to shi ah, abin da yake da alaka da mas'ala ta ma'aurata guda biyu ita mace in ya zamanto ba ta da ɗa miji zai gadi rabin dukiya in tana da ɗa ya gaji ɗaya cikin hudu kwata kwamta 'yan kar na dukiyarta za a raba gida hudu in tana da ɗa a bashi ɗaya in ba ta da ɗa za a raba dukiya a bashi rabi shi ɓangaren namiji gadon shi a cikin mace ita kuma mace ga namiji idan miji ya mutu in ba shi da ɗa za ta gadi ɗaya cikin hudu kar in kuma iya da ɗa a ba ta ɗaya cikin takwas kuma su mata ko nawa ne ko hudu- ko da hudu ne ɗaya cikin takwas kin ake rabawa a basu in iya da ɗa amma idan ba shi da ɗa za a basu ɗaya cikin hudu su raba wannan shine gadon ma'aurata wallahu alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa mutum ne yana cikin sallah sai ya mance zama na tsakiya bai tuna ba sai da ya dan motsa ya fara tashi tsaye da ya tsaye kuma ya ce waya komo ya zamna da ya tuna ko kuma a ci gaba zai yi da sallar shi to a yan uwa masalar mekewa a wajen zama na farko ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin mujahid ibn shu'ba cewa manzana ce idan mutum ya tashi a zama na farko in ya riga ya caka ya meke tsaye cak manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ya koma ya zamana ya ci gaba da sallar shi in ya kare sai sujada qabla salam sujada guda biyu kayan sallama sallah ta gyaru na'am to amma idan ya dawo akan samu misalin yanzu kwan wanda ya same ni cikin mantuwa kuma yana dawo na zamana wannan kuma anan sai a ba'di amma ka'ida ba a dawowa amma haka dawo kuma ba a zai a tunda an yi tahiyya Allah alam na'am to sai mai tambaya na gaba shi kuma yana cewa wai menene hukuncin walima ta suna ta sati daki to shi walima inda ta zo babu wani saɓani hamayinta suna ne ta armi amma wadda ba ta armi ba wasu na ga cewa ba a yi in ka ɗauka abu ne misali imam malik rahimahullah wanda ya karanci muktasar halin zai ga inda yake magana kan babu laƙiƙa wa yi kwarahul walimatu biya wani laƙiƙa an ƙi an karhanta yin walima da dabba- da da naman suna dagon suna wani imam malik ya magana kuma ga ta nan cikin littafi mafi girma cikin littafin malikiya anan shi ka da wannan magana duk daga wasu na ga ana iya yi amma kai zama abu na ka'ida kamar irin na- na na- kaga yanzu na suna misali yanzu annabi da sahabbai akalla wani zai iya zai za a yi wata walima suna daya amma aiwa ayi goma ko sha kaza mun zaka ji an ce ga sahabi kaza ya walima armanci kaza ma ba da za ka maka ga inda wannan annabi ko sahabi kaza suka yi walima ta sunan wani shi ne matsalar kenan da ha akwai inda ya tabbata cikin aikin su mulkin da ya yawa ka ya ka walima ta suna daya za ka goma ta aihuwa to amma duk da haka wasu na ga cewa idan ba a ɗauki abin a ƙa'ida ba wata ran wani ya wata ran kata maka ya ba wannan ba matsala ba ce ba amma irin na yanzu da sun ɗauki ta ayi wata farilla ce mai girman farilla za ka ba wani abu na farilla na shari'a ba mai aibanta ka amma ta babu waliman suna da hali ko ba hali za a aibanta ka a ce dole ka wani shi yasa hujja take da ƙarfi ta masu cewa an karanta an ƙi yin walima da suna dabba ta suna ka ji da abu ne wanda malamai suna da ra'ayi daban-daban kan abin wannan shine fatawa da muke badawa ta wannan magabata kan karhantin yin kin yin haka shi yahi Na'am, malam sai wata bayar Allah ta bugo waya cewa tana tambaya a fassara mata wasu addu'o'i kamar guda uku haka. Ta fari wanda kuke yawan karanta ta rabbana hab lana min azwajina wa- a eh, Allahumma inna nas'aluka al-huda nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina.
to shi yan wa ƙarshen cikon magana mu duk abin da yake za a ɗauka lazim yau da kullum ƙa'ida shi ne matsala a wani masana ta da abu da gito na akwai ciki don kawo lima ba matsala ba ce wani abu kunna a shiri kai ma ɗaukan abu irin namu na ƙa'ida kamar ya zama dole ma'ana shi ne matsala babban abu magana wani addu'a take tambaya allahumma inni allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina in takince allahumma ya allah inna nas'aluka al-huda muna roƙonka shiriya wa tuqa da tsoron allah wal afaf da kamewa kame kai na misali rashin roƙo ko duk kame kai daga dukkan lalaci kuma wal ghina kuma muna roƙonka wadata shine abin da ke cikin addu'a allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina ita ce ko eh ita ce Allah na roƙonka shiriya da tsoron Allah da kame kai da wadata su ne abin da ke cikin addu'ar Allah to wa sai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina rabbana adhaban atina fi dunya hasana Allah ka ba mu a nan rayuwar duniya kyakkyawar rayuwa shin hasana ta duniya kyakkyawar rayuwa da imani cika da imani wa fil akhirati hasana kuma a lahira ka ba mu gidan aljanna wa qina azabana ka kare mu daga azaba ta wuta ma'ana ta kenan wallahi wa alam.
nar. sai rabbana hab lana min azwajina ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين Allah ka ba mu kyauta ta mata da iyalanmu ka ba mu kenan mata na kwarai za su faranta mana rai shine qurata ayun wanda kenan za su faranta mana rai da mata da diya Allah ka ba mu diyan da za su faranta mana ba zai sama kuttu ba ya saka zata sai mata kashe ka haka mata ba mai tada mu hankali ba kamar mata ta kware za ta faranta mana rai shine kenan habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun Allah ka ba mu kyauta ta diya da mata kun za su faranta mana rai wa jannan da mutaqina imama kuma ka sanya mu jagororin mutanen kwarai masu tsoron Allah shine ma'ana addu'ar na'am to sai mai Allah.
tambaya na gaba shi kuma ga an da ke cewa ya ce wai menene hukuncin mutum ya yi taurin bashi alhali iya da halin ya biya yake kin biya
wa eh, masala bashi mutane ne suke ɗaukan bashi abu ne mai sauƙi shi kuma abu ne mai girman gaske misali annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai abin sa sananne ta kai harkar musulunci in mutum ya mutu in ya zo sallah sai ya tambaya a alaihi din akwai bashi a kan shi in suka ce eh iya da ana bin shi bashi sai ya ce sallu ala sahibikum kowa abokin ku sallah shi bai sallah haka har wata rana aka kawo da wata gawa an zo an shiga wal ya shiga ba ya tambaya a ni idan akwai bashi kanshi suka ce na ce na ita ko yace din- dinara ne ana alama da sai ana abu na kafo kata da cikin sabai yace ya rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi din ya rasulullah kamar sallah bashi na doka ce ka doka zaka biya ko ba kanka ce na doka shi ne annabi mai sallah kenan wannan harkar musulunci kenan annabi sallallahu alaihi wasallama da aka samu wadata aka samu budi sai yake cewa duka amma mata wani humana fali wasatti amma mata alai danin fa ilai wa alayya ma'anar da wayar da cewa wanda ya mutu iya da dukiya ta yaran shi ce amma wanda ya mutu iya da bashi a kan shi annabi ya ce a zo mini da a kawo mini da diyan da bashin duk zan dauke wani su da biya bashin kira ana biya wa mutum bashi a cikin baitul mal amma amma mun sani halin sahabbai ba irin bashi ba namu ne rigima wanda in za su yi da ma duka ta zaka ba ta biya ba an bashi dai wannan ka'ida a sama na na rayuwa na ceho ne na rayuwa dai mutum yake da shi ana iya biya a cikin baitul mal a biya mishi annabi daga baya sai biya bashin kuma ya mai sallah amma wannan me yake karantar da mu da hadarin bashi wanda wasu na ɗaukan bashi kurin ganima ce amma zai da ƙarƙon Allah ya samu wa ɗan bakin mutum a ba- a bashi bashin aka bashi bashin kuma shikenan ya ce hida lahira har malami zai ce maka ayin gaya maka na hida lahira ko kamar abin kware malami zai baka wai baka wani lakabi baka wa a juyi a riya bakin mutum wanda kake bi bashi a ce ayin gaya magana wani lakabin hida lahira ta zai ta zo wannan akwai wanda suke yanzu da kansu wani abun haka malami zai maka wani wani lakani wai wai wanda kai tambaya bashin baya baka ba ba tambaya ka hada al'ahira ya tambaya ka sai an an tambaya wanda ya mutu ma to wannan abubuwan batan kai da batan basira ne an ranar an kare an ji lahira lokacin da za ka gwamnati gwamnati a duniya ka biya saboda cin ba da biya hidaya biya da aikin ka yan uwa ta kashi annabi ya kirayi ta wurin bashi ta matsalo gani zulmun cikin ruwa cikin sulfa cikin sai musulun manzo Allah ya ce matsalo gani zulmun taurin bashi na mai wadata zalimci ne kuma kai kana zalimi inda zaka mutu kana halin bai ka biya ba ga zalimci na lahi kuma gashi kayan mutu da yaunin bashi lahi biyu biyu ka mutu don da biyan bashi ya da halin biyan bashi ya mutu da lahi biyu lahin zalimci da lahin kuma yawanin bashi a kan shi kenan akan haka muna can mutane wanda sun iya da bashi yan wa balle masu hali ɗaya na zamani da yawa saboda son duniya za su riye ido ba ruwansu da bashin ake ma ubansu kullum sun ga kuɗi suna tsoron suka bayyana biyan bashin ubansu kuɗin zai rage su kuɗin suke so wallahi da yawa suke danne bashin bisu biyan bashin uwayensu kullum sai su kokarin mallakar dukiya da gado dukiya su bar ma uban yauni duk da cewa yauni a kanshi amma su ma sun cuci kansu don kusan yana banku bashi misali banku misali ya mutu ya bar miliyan goma ana bashi bashi miliyan biyar miliyan biyar da yako miliyan biyar ta mutane ce kun kun hakkin mutane kun kusan sai an gaya muku an muku da kaza an gaya muku akwai bashin baban ku na kaza wallahi kun korowa kun ci haramu kun ci hakkin mutane kuma kuma kun mur baban ku cikin hadari cikin yaunin bashi Allah shirya da mu yawa gata da zaka ma ihinka bayan ya mutu domin soyinka kai kan biya bashi ba gata da zaka ma ihinka ko na kusanka ya bashi ka biya mishi Allah taimake mu.
Amin. Malam sai mai tambaya na gaba, ya ce mutum ne hudda zakal gona zai bada kuma haiga ya kasance akwai cikin buhon shi wanda zai dimke akwai tiya biyu ba ta cika ba iya iya cika da ta zakal wannan in ya zo gida ya basu ya hudda ta zakal kamar ramce ne na wannan tiya wannan mai sunan shi kayan gona na zakka ya hudda su tiya goma misali zai bada nan kuma ga buhun shi biyu ba ta cika ba iya dauko biyu ya zuba a cikin wannan eh ina wani ko dauko yana ibada yana haka nan tunda ba shi ya nuna kan shi ba gaba ibada shi kenan na'am to sai tambaye shi ta biyu na ci a ga mishi lokacin tsaye da sahur da buɗe baki a wannan zamanin da muke ciki
a wannan dibar fashin take to na ga yanzu da rabi da minti biyar ne in ga take kai ta ko kenan ka zuwa da rabi a ci ka'ida zuwa sahur da a ce biyar da rabi ka'ida shine ya lahiya da kwana
Na'am. Sai wannan kuma mun in wa gyara da kamata a nan wajen sallah.
Yawwa shine wannan.
Mutane gaskiya suna sallah su kurmaro su sun aji gunda karfe biyar, wani su biyar da kwata, wani su biyar da rabi, ba su aiki da lokaci canzawa yake.
Asuba.
A yanzu bai halitta kai asuba biyar da rabi, ko kana gari ko a bulaguro ne asuba biyar da rabi ba ta yi ba. Kayata da wuri karfe biyar ba ashirin, shidda ba ashirin. Amma in kuna yanguwa ku biyar da rabi, wallahi kawai kuna nafila ce. Asuba ba ta shiga ba kuka yi. kun yi birni shahiyar ta birni kuma ta ba mata birni a saba kuɗin mulaguro gaskiya magana kamata a gyara ladanin sai tambaye lokacin sallah amma haka kurin kai kurin ƙarfe biyar ya ta san za iya nan ƙarfe biyar me kwata shi kullum bai da kwata da wani kullum bai da rabi wallahi shirme ne ba gaskiya bane ba kira sallah amana ce kuma abu ne mai lada mai nan fadala kakka turfa mutane kai kokarin samun lokaci na sallah ka yi a lokacin kiran sallah ka yi kiran sallah a lokaci amma gaskiya a yanzu yin kiran sallah biyar da rabi lokaci bai shiga ba aka kiran sallah kuma kwaya sallah ƙarfi biyar lokaci bai ba kun yi bannan sallah akalla na ga an yanta da wuri a yanzu akai ta shida ba minta ashirin kuma kullum abin rage yake hatta kai ba kwata hatta kai kwata ba ba goma haka take abin ya tayya hatta kai shida haka na ai hankali yan wanda sallah ba lokaci bai ba Allah ya taimake mu amin amin to sai wannan shi kuma yake tambaya cewa ya iya ba mutum bashin kuɗi kuma su yi alƙawari da shi dukkan sati ya ringa bashi jika biyu
dan uwa kullum shi musulunci ya tsarin shi kuma mai sauki ne wani warudu ne ka ce ga jika goma irin da suke ko jika ashirin kaka juyawa da sati zaka ban jika biyu ko jika guda to ya gama kasa an samu riba jika biyu ko jika guda kai ya gama ka samu rudu ne amma musulunci ya halitta mudaraba me mudaraba kenan me mudaraba kenan misali ya musulunci yara da ka ba mutum kuɗi ya juya ko nawa ne amma abin da ake an aka samu riba riba ake wa an aka samu riba a kasuwar za mu raba tsaka a ɗaya ɗauki ɗaya cikin uku biyu cikin ɗaya ɗauki biyu cikin uku dan aka yarjejeniya amma ana magana akan riba da aka samu to musulunci ya halitta ana kanta mudaraba ba laifi ba ne ba ka bani bashi ya ce kai ƙarfin dabara in jiya ni kasuwa ko a gida ko a daji riba da aka samu maraba in Allah kaddara aka samu asara ba da gangan ba ta kasance to ba a ce ni da ka ba kudin in ramuwa a dole kai mu kudi da kake asara haka take shan bambancin da da kudi da wanda kenan nan hada gane ke ana iya yi ka ba mutum kudi eh kasuwa a samu riba wannan duk wanda banki ci ta yi particular haka mutum ya ba mutum kudi amma ana magana riba an haka samu a raba ba lahi bane wallahu alam baka wajenka to ya
mutum ne yake da mace guda biyu ɗaya a wani gari ɗaya a wani gari wai ya iya ya je wancan garin kawai ya dawo ya iya saduwa da su duka
to yanwa a takaice dai kenan na fata a maimaita lambar da aka bada in ma ta airtel in ma ta move mutum ya ɗaya na iya ɗaya bai samu na ba kenan lamba ta airtel ce 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 01 62 lamba ce ta move ita take da 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 a yan uwa wannan mas'ala ta gida biyu ko gari biyu ai gari biyu dai da kake nan na gidanka a wuri guda ne ake raban kwana amma gari daban inda ka je yanzu a gidan wacce kake wannan ba mu gabe da wannan ka'idan amma a gari guda ne yake da ka'idar raban kwana ɗaya amma ba gari da ka je a can kake kurin kuma ko da gari guda abinda ake magana zalunci aka haramta inda yarjejeniya matan suka amince ba laihi ba ne ba ko da daren guda ne ya je ko ina shari'a ba ta kiya ba amma da uzurin mata wannan shine abin shari'a ta aje da annabi sallallahu alaihi ya kewaye gidan iyalan shi a dare guda wannan ya tabbata kan haka nan wallahi a'lam na'am sai wani bawan Allah shi kuma yace ya harce addu'o'i da yawa daga bakin ku Allah saka muku da alkhairi amin yace yanzu ma iya tambaya wata addu'a a fassara mishi ita da kuke yawan karanta ta a ko hudu ba yace Allahumma ati nafsaha taqwaha وزكها خيرا من زكاها أنت وليها مولاها
abin da yake ina ga na Allahumma ati anfusana taqawaha wa zakkiha Allah ka ba ka ba mu rai ka ba ranmu tsoron Allah ta zama mai takawa ce kuma zakkiha Allah ka tsarkake mana ranmu ke na zuciyar mu wa anta khairu man zakkaha Allah kai ne hiye mai tsarkake rai zuciya kenan nan neman gyaran zuciya ne Allah gyara ma zuciyarka Allah baka ɗabi'a ta tsoron shi Allah ma'ati an fusan Allah ka ba ran mu takawa wa zakiha tsoron Allah da tsakake ta anta kai man zaka anta kai ne mai tsakake ta anta waliya maula Allah kai ne waliyin ta majibincin lamarin ta wannan addu'a ce in kai ɗaya ne Allah ma'ati nafsi takawa wa zakiha in jama'a ne gaba da Allah ma'ati an fusana shine kullum bambancin ta neman tsarkaka ce Allah ya kare maka kenan zuciyarka ta zamanto ka zamanto mai tsoron Allah na'am
Allah shi kuma abin da ke tambaya ce mutum ne bulaguro yana ƙasar ya ce wai wani lokaci he ƙasar kuma in lokaci ya bi waɗan masu sallah a gida zaman gida sai ya cika wai ko kawai dai dole he ya yi ƙasar da ya bari ya ƙasar shi a bayanin fatawa da abdullahi bin abbas ya ba wasu alhazai a aikin hajji ganin shi ya mutumin maka ne sun tambaye shi cewa idan muna tare da ku 'yan gari 'yan maka muka bi ku sai mu cika sallah amma in muna sallah tsakanin 'yan bulaguro sai mu kasarin sallah sai abdullahi bin abbas ya ce wannan ce sunna wannan sunna baban kasan ce salama kenan idan dan bulaguro ya zo wuri ya ko 'yan zaman gida bai tashi bai bin su ko zama ya kallon su sai ya biyu su amma cikawa zai tunda limamin cika shi ma cikawa zai duk da ya cika da wani limamin amma sallah ta gaban ta kama shi shi ɗaya ko da yan balaguro yan shi kuma sai ka sanar sallar su wannan ba wannan shine sunna ma baka ci ranka bi limamin mazaunin gida kai in yi biyu kai ka zama kana jiran shi a bin shi zaka cika kuma koda koda misali ka samu misali iya zaman gida limamin raka hudu ka samu raka biyu ka kai bi ga dan balaguro ko to tun da ka bi dan zaman gida sallar ka ta koma hudu haka ne abdullahi bin umar tambaya ganin ya ga ibn umar yake mai tambaya na zo ina dan bulagoro na zo na dan zaman gida na sami raka'a biyu da shi ya zan yi raka'a biyu na samu da shi ta ƙarshe sai abdullahi bin umar kalle shi ya dariya ya ce sai ka ci ko sauran a nan menene kenan tun da ka bi da mazaunin gida sallaka ta koma irin tashi ko da biyu ka samu da shi baka cewa kai ka samu taka a he ka ciko biyun to balle masu zama wasu su zama suna zama liman wasu su raka abi su zama suna jiran shi ko bi ka samu he ka ciko biyun daga ba haka abdullahi bin umar kuma ruwa ta tabbata kan haka nan wallahi alam
ta wani mai tambaya na gaba yake cewa wai miyan matsayin taron suna miyan matsayin taron suna da walima wai ta aifuwa a na mun yi magana kanta a kunyi sai dai magana taron suna abin da yake da sabani kan shi ko sarka ana iya yi magana walima ce dan babu littafin da aka kawo wata suna a littafin na addini babu inda gani idan kwar mutane su kawo to wasu dai wani abu daban a ce ran suna da sahi an tara malamai irin yanda yake ana ran bakwai ga wata malamai zo su taru a hudu kudin wata da kudin goro wannan al'ada ce ta mutana ta nan wajen ba wani suka musulmi ba nan ne ake na al'ada kwarin yaro daga aiwa ya bukatar addu'a ta uwaye da duk wani masoyi addu'a ta alkhairi ta uwa da uba a da za a ta yi dole akwai labarin aihuwa daga an aihu ma wani Allah Allah ba aihuwa da ta barakallahu laka fil muhibbi lak wa balaga ashudda wa shakata wahab wa zukata birahu kai tsaye daga amma labarin wani ya ce na samu aihuwa kana addu'a eh barakallahu laka fil muhibbi lak Allah maka albarka cikin kyauta da ya baka wa balaga ashudda Allah sa wannan yana girma kan kare shi eh warzuka ta Allah baka Allah baka biyayya ta wani yaran naka wannan shine ake wa yaro ake wa mutum kuma adda duk wani kuma tana da baki bance dan ba disi mafi ma kan adda kaza ake bance duk adda ta alkhairi kana iya ma yaro kai kai uwa ta yi kai uba ya uwa ta kun dole soyayya amma babu adda ake bance a ce hira sati a zo a tara kudin hotel malamai wannan duk abin da ya to gurin ci da addini kuma kamar addini malamai kun suna cin abinci tun abin an kai magana ya ce kamar kana bata abincin malamai ne lalle sai Allah bai dira mutane ba adda kuma kurin za a mutane kyauta ne kurin da neman samun lada Allah sa an gane amin malam sai wani yake tambaya ya ce wata mata ce ta zo take musu tambaya cewa tana tare da mijinta shekara biyar babu ci ba sha ba sutura ɗiyanta ma ita take kama su take musu sutura to to shine ta ce yanzu an yi an ce wai ko magani ne aka yi mishi an yi an yi abin bai yi ba ta ce ita yanzu tana ta so ta zama ita kadai ta iya tambayar a sake ta eh in dai babu wajibi da ya ɗauka shiga da yawa wannan tana haƙƙi ta ce ba ta yadda ba alƙali ya raba su ko tun a gida ya sake ta cikin mutunci kuma na ƙiyar sai ƙarfi na bane bane ba ya wuce kina ya saba ma ƙa'ida ta haƙƙin almi ta zamantakewa shekara biyar bacci ba shi babu ya saba gaskiya tana da haƙƙi da ya nemi ƙara ta nemi tun tsakanin shi ta ce mutunci ya sake ta ya yi kayan kai ga shara in ya ƙiyar kuma tana da ƙara kuma a raba su na san babu alƙalin zai ce zai ta zamana a wannan halin bai yiwa.
to malamin ita ma dai wacce ce take tambaya cewa ita ma bai in ta wa mijinta laifi ba ta samun natsuwa sai ta tambaye shi ya yahe mata to in- kuma wata ba ta yi laifin ba ma sai ta ji ba ta jin daɗi sai ta tambaye shi wai ya yahe mata sai ce shi bai mata kunyi ba shi ne take cewa wai wannan bai mata kunyi ba a ba ta mutum gwamnati ba ta mutum gwamnati ba eh ba ba ta yi kunyi ba lai ya yahe mata eh haka ne ma eh haka ne Yo.
to shi ne take cewa wai wannan wai bai da kunyi ba ya ke ce wata illa ke ce mai illa ke ce mai matsala ya ke ki bai ki san ki bai ba ka ce ki to shi ne ga gaskiya ma na yi mai miki kuma na yi miki amma kin na lafiya wannan na yi miki yana gaskiya min ke ce ka ta ke ce ki ki da matsala ta tunani ba ka ke ce abin da ke ce ya yi mini kuma ke ki san ki lafiya kurin yara shi ne ya gaskiya ma Mm.
kurin haka ne inda lafiya ya yi in wani kuma mai ga mini ke ce ya kamar ya sama ki ki bai lafiya kenan ni ban gane shi gaskiya ke ce ya ki da matsala ta wasu wasu kurin
na'am malam sai wani yake tambaya ce mutum ne bai yi raka a fajr da ya zo masallaci sai ya ga har an fara sallah wai ya iya yin raka a fajr kin nashi tukwana bi su sallah
shi yan uwa matsalar rakatai alfajar ga wanda bai yi ta bai zo masallaci an ya zo an tada ya kama sai bi liman a yi sallah asuba an an kare sai canza wuri ya sake wuri akan ne faralla sai ya kawo sallar shi ta rakatai alfajar wani zai kawo maka magana cewa ai ba a yin nafila bayan asuba wannan nafila mara dalili ce ita wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi iya sallah bayan sallama ta sallah asuba annabi ne tambaya me kake ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na zo masallaci kuna sallar asuba ban yi markatul fajar su ne nabi nake yin su ba annabi ya tabbata annabi ya shi bici bin koyi ba shi kuma sunna da annabi ya tabbata da bakin ta sunna ta qaririya kina kan haka wannan wani ce muka ba a yi shiri bisani ba ko haka aka yi mashi ce akwai kuskure shi manzo Allah ya ce ayi annabi ya tabbatar da yin haka nan kin kenan in dai baka samu ka tabbatar baka san sallah asuba ka kace tsayan mabuga mabuga a ko ka fara ka cire ka bi liman daga baya an kare sallah sai ka sake wuri kai kuma wannan cewa ba a yi ce manzo Allah ya tabbatar da ana yi kurin shine ya ce bincika shi wanda ce ba a yi Mm.
na'am tambayar shi ta biyu yace kuma idan mutum ya kasance bai yi shafa'i da wutiri ba to da ya zo shi in an kare sallar ta asuba ya yi shafa'i da wutiri to wannan annabi annabi sun yi makara shafai da wutar yana yin su bayan hudu rana sai sai yi su kambacin sai yi su kama amma me yake yi annabi iya shirka sha ɗaya cikin dare in yi makara sha biyu yake kina wanda ke raka a wake shafai da raka uku yake in yi makara bayan wanda hata yi sai raka hudu kambacin su in raka a biyar yake he shidda in bakwai yake he takwas he ciki ake ba a ba ba a mara da rana kuma duk da sanin in wani an baka dama ne na samun wani nafila amma ba dole bane bai kai su ba a in kana so ne kana dama an baka dama ka ka yi su bayan ka makara ba lahi bane ba amma sallah tarka ta fajar ita ce ko da ka makara in dai ran ta hudu ka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da ya taɓa makara amma yadda suka yi sallah tarka ta fajar tukun sallah ta sallah ta asuba amma wutul yana barin shi wallahi ta yi wallahi alam
to malam wannan ita tambaya take wai addu'a take so wadda za ta yi wa Allah sauke ta lahiya
tarwa banna da addu'a ta musamman ta naƙuda sai dai addu'a a jimilce ka roƙi Allah kana cikin wani hali Allah hudda ka daga cikin addu'o'i in abin ya zo manta tare da yawan karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah sauke ta lahiya irin addu'a ta Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahala mana ya Allah kai ne mai sanya abu mai tsanani zama cikin sauki Allah kai ne mai sauka da komi kenan shi ne ba mai sauka komi Allah kai kai ne mai sauka abu mai wahala ko masu cikin sauki ta kace wannan addu'a ta Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahala ta ga ta yau da wannan addu'a bari ta ji na guda kuma haka din ta sallah kai lokacin aihuwa ma yayi tarkon Allah subhanahu wataala Allah ya sabike ta lahiya ba ta dami albarka shine abin nema kwano eh
na'am sai wani ba Allah shi kuma yake tambaya ya ce mutum ne kuka gamu da shi a wani tahiya haka sai har bashi ya gama ku tsakanin kai da shi alhali baka san shi baka san garinsa baka san ko ina yake ba kuma baka san ko da ran shi ko ba ran shi ba ya za a yi wai ka sabke wannan bashi da yake kanka
in babu hanyar da za ka kubuta daga wannan bashi ka biya shi to ya kai sadaka Allah ka yi ma wannan mai bina bashi shikenan mali da ka sadakar da Allah hudo shi kuma ka biya shi kai kuma ta koma taka ka ji tsarin yake za ka yi sadaka ga mai mabin gaba shi shi ne abin yankura
ta wani wannan yake cewa shi ya dangane da wannan zaɓe da za a yi cewa ya yi iyaka tunanin shi shi bai gaba wanda ya kwanta mai a zuciya zai adalci wa idan bai zaɓe ba iya da laifi a ne na ce lamira ilahi ne zaɓe shi da wani ake magana kana ga ga mutum biyu ne ga wanda wani ga wanda zai adalci sai ka zabe shi ka bar ga ba amma ka ce baka ba da kwanta maka to ya ce maka ga ma zai ce ga da kwanta maka akan ka bace ka lahi tunda abin da ka ce lahi ga mutum biyu ne mabannaci wanda zai banna ko cutar da addini mu ga wannan kana ga alama zai zama to zai taimaki addini zai taimaki al'umma kaga anan ce kenan ka zabi kin zaben wancan mai taimako addini shine ce lahi amma haka kowa duka ne ba su daya duka matsayin sa daya kuma ka san ba wanda kace kuka zama zuciya ya za a ce kai lahi wani hujja zan ci mallahi na gaskiya magana da manogara kan haka
to eh malam wannan eh, yake ce a mai karin bayani kan salatul tasbih
ƙarin bayani mai
ina san koyon da ake yin ta ne.
to wannan an wa a takan salatul tabi sallah ce ta nafila kuma wasu malamai sun yi magana kan ma ingancinta amma gaskiya magana malamai suna ishadi kan abin da suka sani na isnadin hadisi magana kan shi amma dai an zo wannan karnin ne zo manyan malamai masu ilimin hadisi na kowa ya saka ya daga musu wula kan malaman hadisi ne irin su albani wani irin su amadu shakir irin su malamai da dama dai wasu malamai suna ga tabbacin ta albani cikin da tawanci ya tabbatar da ruwa ce tabbatatta ta za ta sibi ta inganta wajen yin wajen isnadin gaskiya to da haka kenan sallah ce ta nafila kun ba mai so mai yake neman fadala ce da manzon asalin hadisi annabi ya ce ma abbas zan ma kyauta zan maka baiwa kaza kaza ce dai a takaice zan gaya ma wata sallah da in kai Allah zai gafarta maka zanabanka manya da kananan tsahini sabili ka dai karshe ce raka sallah za ka yi raka a hudu duk lokacin da ake nafila na iyanta ko sahiya ko dare in dai ana nafila za ka karanta fatiha da surar da aka iya a karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin wallahu akbar dan kuma su karanta wala illa billah wala quwwata illa billah babu ta anan duk da a wani cikin azkar da ma akwai ta amma a wannan sallah babu ba wala hawla quwwata illa billah kuma bakin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a karanta kawa goma sha biyar a tsaye an haka yi rukuni a karanta kawa goma an dago daga rukuni a karanta kawa goma an je sujada a karanta kawa goma an dago daga sujada a karanta kawa goma an kuma sujada ta biyu a karanta kawa goma in an taso za a raka ta biyu sai a dan zauna kan kawa ta goma sai a karanta kawa goma kuma sai a tashi raka ta biyu ma haka za a yi kullum tsayuwa bayan fatar sura sha biyar za a yi kuma a yi kuma da kamar da a yi goma a dago daga rukuyi a yi goma a je sujada a yi goma an dago a yi goma a koma a yi goma an an taso wurin tahiyya za a zamana a yi tahiyya a kare amma annabi salati kuma a karanta kawa goma sai a tashi haka za a raka ta uku ita ma dai kullum fatiha da sura sha biyar ake sauran duka wuraren rukuyi goma a taso goma a je sujada goma a taso goma a je a koma ta biyu a yi goma in za a zo zama zuwa raka ta uku ta hudu ya dan zamana a yi kawon ta kawa goma a tashi haka za raka ta hudu ita ma ta hudu an zo ta hiya yan ta yan ana wa annabi salati hiya ka goma ta sallama an kai lissafi dukkan raka'a za a samu tasbihi 75 75 su hudu zai ka 300 tasbihin da aka kenan ya ne ka samu 75 tun da tsaye kuma tsaye wa 15 ne bayan fatar da sura 15 an ka ruku an yi goma kaga 25 an na gwada ruku a tsaye an yi goma 35 an je sujada an yi goma 45 an na gwada sujada ta ruku an yi goma 55 an kuma sujada ta biyu an yi goma sittin da biyar za a miƙe an yi goma saba'in da biyar su hudu zai baki ɗari uku wannan shi ne annabi ya ce in ka iya kullum kai ko a sati ka yi su guda ce ko a wata ka yi su guda ko a shekara ka yi su guda ta kai ko da a rayuwar ka ko da su ɗaya kai kin ji fadalar ta kuran assalamu alaikum.
na'am malam sai wannan shi kuma yake tambaya ce mace ce ta rasu ta bar mijinta batta da ɗa ba jika tana da 'yan uwanta wajen uwa da wajen uba waya ne za a raba gadonta
tabarwa tabarwa batta da ɗa ba jika to uwaye babu babu uwaye kenan sai miji sai yan uwa wajen uwa da wajen uba tana da yan uwa da wajen uwa da na wajen uba to farko za a raba mishi- miji a bashi rabi
Na'am.
sauran za a ba an akwai yan uwa na bangaren uwa ɗaya in ɗaya ne za a bashi ɗaya cikin shidda na sauran wancan na'am idan ya zamanto ya huce ɗaya yan uwa ɗaya biyu zuwa ga sama za a ba su ɗaya cikin ukun sauran su kuma can ɓangaren yan uba ne uwa ɗaya uba ɗaya ne ya ba su kashin sauran sai su raba namiji raban mace biyu yan kuma muna gaya muku wannan ba wurin raban gado bane ba raban gado a wajen malamai suka san malamai aikin masu aikin na musamman kuma malami bincike ka san waye ka aje a raba gado ana radio kuma akwai mai haƙƙin ba bashi gaskiya magana muna ga mutane raban gado aje a zamana wasu majajin malami wanda aka san ya san raban gada ba yan haka ba kuna yan- yan- yan- yan burabura kuma mutum ya raba gado haka ne kun da ka da bane mai hatsarin gaske ya bukata kuma gaskiya wanda yake ya san abin ba mani ban za a maka rawanin rawanin raba gado na alƙalanci mutane suka kula masa rawani ba rawani bane ba ilimi ne gaskiya muta- mutane sun- sun halaka da kansu a banza kurin sun halaka da kansu kan shiga abin da yake zai halakar da su bata rayuwarsu ta haka rawun haka alƙalanci abu ne mai hatsarin gaske wallahi masu ma karatun ba bai karatu ba kun dan ya samu kuɗin watiya da kuɗin kuɗin rabon gado kurin ya halakar da kanshi to ku je wajen suka san rabon gado da kyau su raba muku gaskiya kowa san yadda ake rabon gado an sani ka ji a rabon gado inda aka san rabon gadon gaskiya
to malam wannan take tambayar cewa wai yaro ne gare ta sai yake maharki iya kama sunayen wannan abubuwa ta ce wai me za a rubuta mai ko kuma a- a a karanta mai a tofa mai to wannan musamman menene shi mulki ya zawa iyayen mulki a hida cikin addu'a ta sunna ta sunna da manzo Allah ke ma tun annabi Ibrahim ya ma diyan shi annabi ya ma san da Usaini ita ce u'iduka bi kalimati llahi tammati min kulli shaytanin wa hawa wa min kulli aynin lawa kuma yace wani makin ajin wa wa rubutun turanci a sa asha lafin wa an hawa a sa habbar darmi wa أعيذك بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أرك ماشي كما بلغ أوه أرك أدعو على باش لافيا شين كورم mulki mulkin ba mai hukunci a ce kaza ne gaskiya magana eh akwai wani kun mulki ne ko na dabi'a wanda ba mai hukunci a ce kaza ne kurum eh kursin lati wa sanin gobe lahayi ma ba eh ina ga wannan shine dai abin da ina ga sai to kai kai lokaci kare ka zo karanta yawa karanta abin da kake da shi wani ba Allah ne yake tambaya wai kamar mutum yana akwai akwai dukiyar da ba tashi ba a wurin shi wai iya iya yin kyau- sadaka da ita ko kyauta a'a dukiyar ba taka ba iri akwai dukiyar ba taka ba ka san mai ita a jiya ba ka taba ka bar kayan kayan mutane amma dukiyar ba taka ba ba ka san mai ita ba ka san inda yake ba shi zaka ce baka hanya bashi ka san inda yake wani kana iya sadaka da ita tunda in baka san inda yake ba kana iya dama ka ci kana iya dama ka yi sadaka tunda baka san inda- inda yake ba Allah kuma da Allah hudo shi ko sadaka kai ka biya shi amma mutum ka san mai kayan ga inda yake ka je ka raba kayan shi wannan bai halitta ya kamar da haƙƙi wajen mai shi
ta wannan yake cawai iya so ya dinga sallah a lokaci wani bi sai ya fara ya fara sai kawai sai ji rashin lafiya ta zo me shi ne kamar ya ce me ya kamata da wannan shidan ne ke rinjaya shi yaga yawan ta'awuzi ga shidani iya tuwa su uku bangaren hagu ma'auzu billahi min shaitan tube tuwa kuma yaga addu'a ta ya muqallibul qulubi sabbit qalbi ala dinika ya muqallibul qulubi sabbit qalbi ala dinika ya annabi na yawan addu'a annabi kanshi ya mai jiyo zakata ka tabbatar zuciyarka kan addininka ka yi ta wannan addu'a ya muqallibul qulubi sabbit qalbi ala dinika duka sujada ko ban ta duka ana addu'a ce da mutum ya yi ta yinta
na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ce limamin su da ya goga gare shi kafin ka yi tasbihi ɗaya biyu ma har ya ɗaga ya ce wai ya ne za a yi wannan to da aka mishin sake banyo da farko dai kafin haka an gano gaugawar sallah yan wata tabbas tana tana sa asar da sallah ayyuka gaba daya tun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi ce man sahabi ya sallah kai annabi ce baka sallah baka guje saka sallah bige bige ce watan kurce ba ba sallah ba ce gaskiya da farko cikin mutunci a saman nan limamin a kebance wasu dattijawa da kaje wani amma na sai dalawa ne sallah nan tana ganin gaggauta ta gaskiya a yi kokarin dan janta akwai mamu a bayan ka annabi sai cikin mutunci aka saka ko ya ce ya samu nasara shi ya tsira ko kun tsira amma in aka yi aka ya kiya shi haka zai yi ka kai ka sai haka sai ina dawo maka idan haka sai ka kai masallaci kullum ka san ka samu sallacin ka shine kuma abin yi amma da farko ai nasiya na'am to tambayar shi ta biyu ya ce wai in an ƙare sallah wace addu'a ce ya kamata mutum daga an an sallame ta yan addu'a ce ya kamata annabi na da daban daban daga ciki akwai annabi daga salama iya iya astaghfirullah su uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد إذا ما ذكرت النبي يا رسول يا شرع أنت إن سأتك وسيو سو قل هو الله قل أوزي إذن سو سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ko a yi subhanallahi goma walhamdulillah goma Allah akbar goma ko a yi subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kawo 25 duk masu kana iya daban-daban ya wasu ya wasu kuma ya shar'antar da ayyusu ya koya a yasu don da kai sunna kai kuma ba kai lahi ba wannan shine kuma abin sani na gaba shi ma wannan tambayar da iri ɗaya ce amma shi ya ya tak- ya yi takaice a magariba cewa ba magariba wacce addu'a ce zai to duka bayan sallah kusan addu'o'i idan la ba magaraba akwai addu'o'i da ake misali ka ce wanda bayan sallah asuba da ba magaraba irin su ya ce duk wanda ya ya sallama sallah ta asuba da magaraba ka hanyar san canza zama ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kadai kai za a baka hasana goma akan kalmar zini goma daga ma daraja ka ba a baka kariya daga shedani a wani wunin a ranar kana cikin masu aiki ma- mai gwabi wannan kawo goma kuma akwai kawo ɗari kenan ba mu garba da ba asaba ana wani azkakin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wata ruwa akwai yuhyi wa yumiitu wata babu duk da kai su da cikin azkakin da ake ba kuma kika sanar azkar bayan wannan wanda mun karanta da zu
na'am malam wani ne yake tambaya game da wai yace yana sauraron Sheikh Albani yana cewa wai akwai izala da salafiya da ahlus sunna da yan sadalu wai iya su a bambance mishi waɗannan an tambaya ka ta amsu aka ce salafiya aqida ce ta kurin magabata na kwarai da a ce salafiya da a ce arsenal jama'a da abu ɗaya ne yi mata arsenal jama'a da salafiya wanda suke ibada ba wani ya ce malam wani malam wani ya ce ko dariƙa kaza ko kaza kurin sak suna bin abin da Allah ya ce annabi ya ce kadai in za su yi ibada hiyan da Allah ya ce annabi ya ce basu koyi basu tsara tasu ko wani tsara su bi shi ne salafiya ko arsenal ta kuma mata izala kungiya ce mai wa- ma'azi babu addini ko aqida mai suna izala babu aƙida mai suna izala ko ko ta wani addini kun kungiya ce mai yawan wa'azi mai kira zuwa ga bautar Allah karkashin qur'ani da sunna ka ai bid'a shine kuma ake zala kuna kina bane daban-daban na ga wannan sune inda kake kuma an ce mu dariƙa na ga wannan malamai suka tsara wuri duka wani malami da irin tashi ko ta dariƙa za ta daban wannan shine kuma yan sadadu an sai ma sadalu sai kun saki hannu shin salo saki hannu mai sadalu ana cewa mai saki hannu shi na ce sadalu na kuma shi ma ba ba ba riga wace ba ba masa wace ba kullun dai wanda bai rike hannu shi ne mai sadalu an an nan wani ga wata matsayi Allah kai mu darasi na gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأل